أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddara wasa ya sake sada mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna 29 ga watan jimadar sani ko jimadar akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina tana dubu ɗaya. da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan ɗaya na sabon shekara dubu biyu da ashirin da uku miladiya kamar yadda yake gabata ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi mai albarka littafin risala a risalatu li abi zaidin alkirawani littafi na fiƙihu na mazhababu ta imam malik bin anas Allah kara masa radda littafin da yake karantar da mu al'amuran mu na addinin musulunci hukumce hukumce da shari'o'i na addinin musulunci kamar yadda yake akan fahimta shine mazhaba ta imam malik bin anas Allah kara masa yarda a wancan sati mun yi darasi na shidda amma sai muka yi kuskure wajen faɗa muka ce darasi na bakwai kenan babun mai babi na biyu shine babu ma ya shigo min hulhudu wal gusul wannan darasi shine darasi na shida yau ne kenan zamu darasi na bakwai zamu tashi a babi na uku shine babu daharatul ma'i wa thawbi wal buqati wa ma yujzi'u min al libas bis salah wannan babi na uku da zamu yi karanta a wannan littafi na risalati abi zaid al durwani shine darasin mu na bakwai a cikin wannan littafi insha Allah kenan mu gyara wancan da muka ce na bakwai wannan shine darasi na bakwai wancan shine darasi na shidda insha Allah Allah subhanahu wataala ya kama mana wannan babi na uku shine babin da zai mana bayani akan tsarkin ruwa wa saubi da kuma tsarki na tufafi wanda za a yi ibada da shi ruwan da za a yi ibada wajibi ne kasance mai tsarki tufafin da zaka bauta wa Allah ka yi ibada da su ko saki ibada da su wajibi ne su kasance mai tsarki wal buqati gurin da zaka yi ibada ko gurin da zaka yi ibada a cikin gida to ya kamata ya kasance guri ne mai tsarki ko gurin da zaka yi ibada a daji ne a gona ne a garka ne ya kamata ya kasance guri ne mai tsarki to duka waɗannan babi zai mana bayani waɗannan gurare ya ya kamata su kasance wa ma yujzi'u min al-libas bis salati da kuma irin suturar da da dace da mai sallah ya sanya ya bauta wa Allah namiji ko mace irin tufafin da ya kamata mace ta sa wajen ibada irin tufafin da ya kamata ce namiji ya sanya wajen ibada kenan ibadan nan ba kawai na ga dama ba da abin da na ga dama na tufafi sai zo doka in sa ibada ba a'a akwai kuma tufafin da zaka sanya musamman ma bangaren mata ya kasance mutum baya da sallah baya da ibadan nan kenan wajibi ne musulmai mu karanci waɗannan abubuwa mu san mahimmancin su kuma mu kula domin mu gyara ibadanmu mu samu ladan da ke ciki da falalar da ke ciki da ramar Allah da gafarar Allah subhanahu wata'ala suna nan a tattare da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ko ganni ina sallah sallan nan tana da mahimmanci ga musulmi matuka tana ɗebe dukkan wata damuwa ga musulmi tana ƙara ma musulmi nutsuwa kai babban al'amari ma allah subhanahu ta'ala ya sanya ta gimshiki duk wanda yake so ya ci burinsa na rayuwa al'amuranka na rayuwa kina so su tafi daidai al'amuranka na rayuwa kana so su tafi daidai to Allah subhanahu wata'ala da kanshi ya ce mana to abu biyu duk wanda ya rike su to insha Allah al'amuransa a rayuwa duniya da lahira za su gyaru Allah da kanshi ya ce faɗa mana ce wasta'inu bi sabri was sala yace ku nemi taimakon Allah agajin Allah da waɗannan abubuwa guda biyu duk wanda ya rike waɗannan abubuwa guda biyu ya yi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yi murni kamar yadda bozo sallallahu alaihi wasallam kuma ya zana mana to wallahi insha Allah rayuwar shi za ta tafi daidai zai same shi a cikin nutsuwa ka ji ka baka da shi amma kuma ka ji ka kamar kai kana da miliyoyuka Allah sai ta baka nutsuwa da kwanciyar hankali kuma duk abin da ka sa a gaba za ga abin yana tafiya daidai to sai mutum ya rike waɗannan abubuwa guda biyu kamar da Allah subhanahu wataala ya faɗa mana a cikin alƙur'ani na farko shine Allah ce as-sabr haƙuri duk wanda ya fika haƙuri duk wanda ta fika haƙuri to ta ta miki tsara ta maka fice ya maka fice ya tsere maka haƙuri ba ƙaramin falala bace ba, ba. ba ƙararar rahama ba ce wa ga Allah su wata layi bawa duba wanda ya siffata kansa ya jimure ma kansa ya sa masu haƙuri to insha Allah zai ci ma burinsa da duniya haka kuma na lahira a sauƙaƙe zai same su na biyu Allah ce wassala sai sallah wannan sallar Allah ce la'ifa inna hala kabiratun illa alal kashi al'amari ne babba mai mahimmanci amma gawa masu tsoron Allah su suka san wannan sallah muhimmancinta suke kulawa da ita suke yi kamar yadda Allah ya ce kamar yadda manzo ya karantar shi ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba sai da ya mutu ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina yin sallah ma'ana duk wanda sallar shi bata zama irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam namiji ko mace ba to wallahi yayi asara amma sallaka idan ta zama irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wallahi insha Allah ka ci ma gurin duniya da lahira kuma ka fice wa tsara ka fice wa sa'a saboda kan yi wasa da sallah kenan kun ga wannan iba wannan littafi yana karantar da mu bangaren ibada musamman ma ita wannan sallah yanzu mun fara babi nan can na biyu yayi mana bayani irin abubuwan da suke wajabta arwalla wannan su ne tushe tsarki arwalla tuwa aje ga sallah ita sallar tana ƙara ma bawa wani irin haske da nutsuwa da almuri shi sanya mun karanta a cikin mai ahadari ma babi guda yayi faslun lissalati nurun azim ba mun karanta ba ce sallah tana da wani haske mai girma tushriku bihi qulubil musallina wadda take haskaka zukatan masu sallah yace wala yanalu illa al-khashina amma ba kowa yake samu wannan haske ba sai khashi ina ce khashi nutsatsi mai tsoron Allah mai nutsuwa mai tawadu mai kankan da kai ga Allah subhanahu wataala sai samu wannan haske kaga mutum cikin haske cikin annuru baya da shi in ka laliba ma a wannan lokaci ba ma ki karya ma bai ba amma kuma zan ganshi cikin haske da annuri ba ka wata damuwa sai ka ji sai sha'awa da ka ganshi kana kamnarsa da ka ganta kana sha'awa ta kana kamnarta saboda ni haske na sallah to saboda ka yan uwa musulmi maza da mata wallahi mu tsaya mu kula da sallah to musamman yanzu wannan ba littafin da muka fara mun fara bayani dalla dalla tun daga sallar ya ake sallar da abubuwan da suke bata sallar su ne gashi daki daki daki daki a hankali har Allah kai mu inda ran da lafiya mu sauke wannan littafi kamar yadda muka sauke sauran kenan yanzu babi na farko ma yajibu min al-wudu' wal ghusl abubuwan da suke wajabta arwalla da wanka mun kare yanzu yau babi na uku babin da zai mana bayani akan tsarkin ruwa tsarkin tufafi tsarkin gurin ibada da kuma irin abin da yake isar ma bawa namiji ko mace wajen ibada shine wannan babi zan mu tashi insha Allah da farko sai mala yace wal musalli yunaji rabbahu ka sani ya kai bawa ki sani ya ke bayar Allah duk wanda ya zo sallah to ka sani ka zo ganawa ne da mahalicin karabu samawa tuwal araji duk lokacin da ka kafarta sallah ma'ana ne ka jefar da al'amuran duniya ne yanzu da mahalicinka ne kake ganawa in ku zaka gana da mahalicinka me ya kamata ka yi fa alaihi an yata'ahhaba li zalika to ya kamata a ce mutum zai gana da ubangiji to ya kamata a ce yayi shiri ya yi tattali ya yi tanadin ganawa da ubangiji kamar yadda aka sani yau da an ce kana da ganawa da gwamna ko minista ko shugaban kasa haka zaka shefar da tsari ai shiri kake na musamman ko ba haka ba kai hawa na musamman to in zaka gana da ubangiji ka ashe ubangiji ne ya kamata ashe kai mishi wannan tsari shiri tattali hawa na musamman musamman ma Allah subhanahu wata'ala da yake faɗa mana shi da kanshi ce ku zo zinatakum inda kulli masjid ma'ana ashe in za a je masallaci a nan ne ake cabka ado kwalliya ta musamman mutum ya fito da kanshi fesa turare mu sa ma masallaci mu share masallaci mu sa mushi turare mu ma an muka zo ga kamshi ga turare haka ake so masallaci a ɗakin na Allah subhanahu wataala amma yau sai ka wadi azbillah sai ka samu masallaci mu datti da ƙasa da waye da sarautu shimfidin ga nan barkati amma kuma kowa ya gyara ɗakin sa kin gyara ɗakin ki sarau ka gyara ɗakin ka an gyara amma ɗakin Allah shi kuma mun bar shi da kazanta wannan bai dace ba mudiban matsayin baiwar Allah wadda ta samu matsayi wadda mazo Allah ji hakkin din kabarin ta yi mata sallah saboda bi albarkacin hidima da take wa masallaci dakin Allah saboda ka ashe wallahi ya kamata mu dage mu dinga ma dakin Allah hidima a nan ne ake son kuma Allah yana son wannan bawa wanda kaga sahabbai su suna dauka kamar hidima ba komai bane ba ta rasu basu fadawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da manzo Allah ya sa hankalin lura ga kwana biyu masallacin nan da ake tsarki ake kula da shi babu ina take ce ina baiwar Allah nan ce ai ta rasu ce ta rasu kuma ba ku sanar da ni ba a nan take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaburar sahabbai ce a ji a nuna mushi kabarinta aka ji aka nuna mushi kabarinta a nan manzo Allah ya mata sallah tana cin kabarin manzo Allah ya mata sallah riba kun sa shi ba karamin daraja bace ba kulawa da masallaci to amma yau ka diba sai ka je ka samu masallaci kowa ya gyara dakin shi amma masallaci sai ka same shi da dauda kajan kajan da yawa wani masallacin ma an kashe wallahi baka iya tsinto zama kai ibada baka iya ibada an dai saboda kasanta wallahi wanda bai dace ba kuma Allah sai ya tambaye mu ba kenan ya kamata mu kula da masallacin mu shara akai akai musamman masu hidima da masallaci domin kuma ka diba yabo Allah ya ga masu hidima ga masallaci ni Allah ce inna ma yu'amiru masajidan lahi man amana billahi masu imani su suke raye masallacin Allah ka diba duk yabo ne ga mai kulawa ne hidima da masallaci ashe wallahi Allah baka dama kana magaucin masallaci kana kula da masallaci wallahi wata dama ce wani bonus ne mu dage musamman matashin matasan musamari a dage da kulawa to saboda haka a sa gyara masallacin domin shi ma ibadata a samu nutsuwa yanzu an zo mun kunna ma masallaci turare mun share shi ga turare yana tashi mu aka mu shike mu ga tsaftsaf sai ka ji sallar da ibada kowa yana son haduwa da dan uwansa kuma ga nutsuwa amma da an zo da kazamta kowa Allah Allah ke a tashi a gaba baka son ka tsugunna baka so ka yi zama mai kyau ko rufi da sauransu da sauransu kaga anan ma mutum zai bata sallar shi to saboda haka kenan jan kunne na farko da siya ta farko da malaye mana wannan babi ka sani ya kai dan uwa ya ke yar uwa duk lokacin da ka zo kana sallah to ganawa ne kake da ubangijinka ashe mafi karanci a yini a kullum bawa yana gana da ubangijin so nawa so biyar kafin mu ce wannan akwai wata kissa da na shi da wanda ɗaya daga cikin manyan malaman na ahlus sunna yake badawa shek aminu ibrahim daurawa allah ƙara musu yarda a cikin irin mu'amala da ya yi shugabanci da aka bashi na jagorantar ƙungiyar hizba ya ga abubuwa da yawa ya ga sharo'i da yawa abubuwa iri-iri daban-daban yake ba da labar cewa akwai bawan allah kirista ne saboda haka ya zo ya musulunta dalilin tambayar sai suka tambaye shi me dalilin da ya sanya ka musulunta tilasta maka aka yi ci a don raɗin kan shi ya musulunta sai yake ba da dalilin musulunta tashi ya ce kula ya yi duniyan nan abu uku ne da arni wanda bai da addini shi ne mushan ko kuma a ce majus da kuma kirista da kuma musulmi ya ce sai ga shi wannan kirista ma'ana ya ce a'a ya ce musulunta ya gace lura ya yi gan mutum ne mai 'ya'ya uku 'ya'yan na uku shi ne da mara addini da mai addini kirista da musulmi ya ce a cikin ya'yanan uku sai ga shi arni kwata-kwata ba ruwan shi da ya zo ya gaida ubangijinsa ya zo ya gaida babansa shi kawai shi arisa yake sai kirista shi kuma a sati so ɗaya ke zuwa gaida baban shi ya ce sai kuma musulmi shi kuma ya ga musulmi a kullum yini so biyar ke zuwa na gaida ubansa kun gane kisar ma'ana yin allura yin abu uku mutum ne yake da aya uku ɗaya mara addini shi ne ake cewa mai pagan ko mashus ɗaya kuma kirista da kuma musulmi sai ce to sai lura shi wannan pagan shi wannan kira a majusi wannan arna shi ba ruwan shi da zuwa gaida ubangijinsa sai ga shi kuma wannan kirista shi kuma a duk sati ne ke zuwa gaida baban shi shi ga shi kuma musulmi kullum a ƙonar yin duniya sai ya kai da baban shi sau biyar ya ce to da allah in kai ne kana da aya uku wannan shi ba ruwan shi da zo ya gaida ka wannan kuma a sati sati yana so ya zo ya gaida ka wannan shi kuma a kullum sai ya zo sau biyar ya gaida ka ya ce da allah in kai ne ayan ka ukun nan wanne za ka fi so kuma da amsa da bai zo a gaida ka a kullum sai yi ni sau biyar da kuma wanda ke gaida ka sai sati ya zo gaida ka da kuma shi kuma wanda ba ruwan shi da kai kwata-kwata ya ce wanne zaka fi so ya ce to ya lura kenan kaga wannan mai gaida shi so biyar ina ko ni ne ce na fi san shi ya ce to saboda haka sai ya lura musulmai su suke zuwa su gaida ubansu so biyar kullum a yi ni kenan Allah su kuma wannan sai sati ya ce to kaga ba da ya ce ko kan dalili ya sa shi hikima shi ko filosofin shi da ta sanya ya musulunta ya ce ko ba komi kai ka san wanda yake zuwa ka fi san shi kuma ko ka bi ka kyautata masa kuga shi filosofi shi da ta sanya kawai musulunta amma shi kirista ne kenan a sun kirista sai a sati so ɗaya suke zuwa amma musulmi kullum kenan kaga anan ku diwa ma falsafa ce tashi ba wai hujja ba ce da wannan ba amma kuga ita kuma wannan ita ce kawai filosofi inda ya tsaya yayin ta yin analysis ɗinta kawai ta bashi kuma ta ci kai wannan yafi kenan gara mai gaida ka sau biyar kenan ko ba komi kenan ubangijin nan mai gaida shi sau biyar yafi da mai gaida shi sau ɗaya kuma ya fi wanda kuma bai zuwa gera shi to kagen to mu gani kenan anan kaga wanda kisa to mai sallah kullun kai ka zo kai da mahallicin ka ne ko kuma kana gana da ubangijin ka ne so biyar kuma sa'annan in zaka gana kai kai tsarki kai arwalla ala aqalla kuma ka sa ka tufafi mai kyau ka fesa turare ka zo kuma ɗakin shi kuma gashi kana share masa ɗakinsa da kuma wanda shi kuma ɗakin sai sati saki ake wanke wanda shi kuma ɗakin ma babu to saboda haka ya ce fa alaihi an yi ta'ahabba li zalika bil wudu'i aw bil duhuri ya kamata a ce mutum to yayi tattalin ganawa da mahallicinsa yace bil wudi al aqalla ko arwalla aw bil duhuri in kuma ta kama da wanka kenan idan babban hadasi ya kama to sai an yi wanka in karamin hadasi ne to alwala ta isar wa mutum kenan ita dai ba a yin wannan ibada ba a zuwa a gane ubangiji ala akalli sai da alwala in wajaba alayhi idan wankan ya wajaba a gare ka idan bai wajaba ba to shikenan kai arwalla ma kuma shikenan ya isar maka shine ce in wajaba alaihi duhur idan wankan ya wajaba a mutum wa yakunu zalika bima'in dahir to shi idan wankan ya wajaba har ya kama mutum ko arwalla ta kama mutum da me ake yi kace bima'in dahir ana arwalla ne da ruwa mai tsarki ko kuma wanka da ruwa mai tsarki shi wanka na ibada wanda yake wajibi in ya kama mutum to ba a sa masa sabulu ruwa ne ana yi da ruwa gangariyar garau mutlak gairi mashrubi bi najasati ruwan da bai cuɗanya ba da najasa ba idan najasa ta ci danya to shi kan ruwan ya zama najasa to so ko kai kai aikin banza ma'ana mi an kara ma sawo ruwa ne wala bima'in kad tagayyara launuhu li shay'in haka kuma ba a yin wannan sarki da wani ruwa wanda launin shi ya canza da wani abu duk ruwa idan launin shi ya canza to shi ma wannan ruwan ya tashi daga matsayin ruwa mai sarki to shi ma ba a yi ibada da shi ya ce lishe'in khaladahu da wani abu da ya cudanya da shi min shay'in najisin ne daga wannan abin najasa ne au dahirin ko mai tsarki duka dide ne in shi najasa ne to ruwan ya zama najasa ka baki da kwata kwata yanzu bai da amfani amma idan ruwa ya cudanya da wani abu wanda yake mai tsarki to yanzu wannan ruwan shi mai tsarki ne mai tsarki ne ga kansa amma ba mai tsarkakewa ba me ake nufi mai tsarki ba mai tsarkakewa ba za a iya amfani da shi a yau da kullum irin mu'amala aikace-aikace na yau da kullum amma ba za a yi ibada da shi ba misali yanzu ruwa ne ka ɗauko sai ƙwaryon nono ƙwaryon madara sai ta faɗo a zarfi ka ɗauko ruwa zaka yi wanka da shi na kai wanka na ibada na janaba da sauransu ko sai kwanan madara sai su ba a ciki yanzu wannan ruwa mai sunan shi ruwa ne mai tsarki amma ba mai tsarkakewa ba yanzu wani ruwan mi kawai sai a kwaba za a ɗauko gari a zuba ko ga rogo a hada madara ta zuba sai a sa su gari sai a yi sai a shi aiki amma ka yi arola da shi ba za ka yi arola da shi ba ko ruwa garin tuwo sai zuba a cikinsa an zubar a sai a ɗauke shi ko sai a zuba a tukunya sai a yi talgi da shi shi kenan ina ba ta fahimta ko kuma ruwa ka ɗauko sai sabulu ya fada ciki ko omo sai zubo kaga ruwa ne mai tsarki amma ba mai tsarkakewa ba sai ibada ba amma sai sai ka ɗauko kayan kakau sai ka zuba sai a wanki shi kenan to shi na ki jama ɗahirun gairu ɗahirun mai tsarki amma ba mai tsarkakewa ba ko ruwa sai kwalba turare ta bashe ta zuba a cikinsa ka gani kawai sai a ɗauka a dinga iya fama kaya wanda asa kaya kaga ji yayi ina fata banta to wannan ruwa shi ake jima ɗahirun gayar mudahirun mai tsarki amma ba mai tsarkakewa ba amma ruwan da kashi ya zuba masa akwai abin da za yi da shi to wanda shi ake jima ma'un najis ko ruwan da fitsari ya zuba masa kaga ba abin da za yi sai dai mi a zubar ko ruwan da shi ne ya zuba masa kaga duka dai mi a zubar gabaki ɗaya bai da amfani na kwata-kwata gabaki ɗaya ya zama najasa gaba ɗaya shi sa ke jima ma'un najis to kaga wanda shi ba za yi kwata-kwata ba za yi amfani da shi a gida ba ba za yi amfani da shi wani a wajen ibada amma shi wancan za yi amfani da shi wajen ibada wajen al'ada aikace-aikace na yau da kullum amma ba za yi amfani da shi wajen wajen ibada ba ina fata fahimta to shi na yi cewa kenan kashe ruwa ɗahirun gayar muɗahirun akwai ɗahirun mutlak akwai ɗahirun gayar muɗahirun akwai kuma ma'un najisi kenan kala kashe uku ruwa mai najasa to shi wanda kwata-kwata ya tashi daga aiki ruwa mai tsarki amma ba mai tsarkakewa ba shi ne waɗanda wasu abubuwa na tsarki suka shiga a cikinsa wanda sai a ci gaba da amfani da su da sauransu to duka waɗannan shi wancan kwata-kwata baya ibada bai aikin gida shi kuma wannan zai aikin gida amma bai ibada to ruwan da ake son wajen ibada a ruwalla ko wanka na janaba ko wanka na daukewar haila ko wanka na daukewar biki da sauransu to shine ruwa al-mutlaq gangariya karam shine ce illa ma gayyarat launuhu al-ardu allati huwa biha min sabati kenan duk lokacin da ruwa ka ɗauko shi kaga launinsa ya canza to wannan ruwa baya ibada sai a jibi wannan abin da ya canza shi mine ne shi najasa ne ko tsarki ne in najasa ne to gabaki da ya tashi da aiki in kuma mai tsarki ne to saboda haka kenan sai a yi amfani da shi a gida amma ba za a yi amfani da shi wannan ba ya ce to amma akwai canzawar illa ma gayyarar launuhul aradu abinda ƙasar ce ta canza mashi launi asalin inda ruwan ya zo tushen ruwan ƙasar kun ita ta canza mashi launi bima huwa min sabhati na daga kamar ƙasar kanwa kenan ƙasa ce garin kanwa ne a ƙasar he aka irin shi aka samu ruwa to kaga yanzu anan dole ka ji ruwan yana mi yawwa kenan dole ruwa sai ya bi asalin ma'aifarsa ita kasar kenan dole ka ji shi na kanwa kanwa to in asalin wannan gurin ne to wannan ya saba wa wancan al'ada ina fata fahimta to wannan sunan shi ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ya yi halatta a yi ibada da shi ya halatta a yi amfani da shi saboda ni asalin kasar ce ta amfani ta haifar da shi wanda baka saka raba su ba ina ba ta gane au hamatin ko bakar kasa asalin kalakar gurin bakaci to duk inda aka yi rishiya in aka dauko ruwan mi zai baki to wannan bakin shi bai cutarwa a'a wannan baki na asalin kasa ne to shi wannan bai ci ina ba ta fahimta kenan wannan canzin launin bai doke shi daga matsayin mutlak yana ya halatta a yi ibada ya halatta a yi aikita a kitan gida da shi auna ruhima ko makamantan waɗannan kenan sai ka diba wadda asalin indiya abin da ruwa ne ƙasar gurin ce ta aiba to wannan bai cikin ruwa waɗanda ake cewa ba a ibada da shi a'a yana nan a matsayin shi na ruwa mai tsarki mai tsarkakewa wa ma'us sama'i yace to amma kun ga ruwan sama wa ma'ul uyuni da ruwan ido idanuwa na ƙasa wa ma'ul abari da ruwan rijiyoyi wa ma'ul bahari da ruwan teku ɗayyibin dukkansu waɗannan ruwa ne mai tsarki dukkansu ruwa ne mai kyau mai tsarki mudahirun mai tsarkakewa ɗahirun mudahirun mai tsarki mai tsarkakewa lin najasar suna tuɓe kowace najasa domin mai asalin haka suke su ruwa ruwan teku idan ka ce ka dauke shi za ka ji shi yana da ƙarfin gishiri mana kemikal bai shayuwa ma to amma mi sai ka dauke shi kai wanka na janaba kai wanka na bi na ɗaukewar jinin biki na ɗaukewar jinin haila ai arwalla duka ai kuma a wanke kaya da shi a yi ibada biya halatta duk da wannan gishirin nashi kuma in najasa ne ma an kasa ka hudda yayi wa ma guyira launuhu bi shay'in dahirin halafihi kuma duk abinda ruwan da launin shi ya canza bi shay'in dahirin da wani abu mai tsarki halafihi da ya zuba a cikin sa fa zalika al-ma'u dahir to wannan ruwa ne mai tsarki shine ruwan da muka bayani can baya gayar mudahirun amma ba mai tsarkakewa ba filudu wajen arwalla a duhurin kowanka da ruwa sabulu ya zuban masa zaka iya wankan jin daɗi na sanyi zaka iya wanke tufafinka amma janaba ta fi kama ka to ba zaka yi wanka da shi ko ka yi wanka da shi haƙi yanzu kana da janaba ina ba ta gani shi ne ce hallafihi ruwa ne wanda wani abu mai tsarki ya zaba masa a ciki ya ce to za a kan ma'u ɗahir wannan ruwa ne mai tsarki amma gairin mu ɗahirin ba mai tsarkakewa ba fil wudu'i wajen arwala au ɗorin ko wanka au zawalin najasati ko kuma gushewar najasa duk wannan ruwa bai kusan da najasa amma kuma sai kai wanka ka ji daɗi na ruwan sanyi sai ka wanke tufafinka da basu da najasa fes ka shanya yayi ba harkar lawa da tambaya ta tana da amfani wannan yana tambaya ruwa wannan tufafi ne sai shiri ya taba shi kaga shi kuma shiri najasa ne to yanzu idan zai wanke shi sai wanke shi da ruwan sabulu in ya wanke shi da ruwan sabulu yayi a a in ka wanke shi da ruwan sabulu yanzu ka wanke asalin jinin ba a ganin tashin da komi amma kuma ba za ka ibada shi ka ibada shi ka ibada da tufafi mai najasa in za a wanke wannan najasa to ruwa gare ake dokowa sai ka sa ruwa gare ka wanke ko da ka wanke amma zai bar maka shacin to wannan baya cutarwa wannan shatin bai cewa komi in kai ibada ka yi ibada da shi yanzu sai daga ba kuma in kana so sai ka nemo sabulu ka saka ina ba ta fahimta kenan ka huda don ka huda wannan tashin ko kuma ka nemo bilicin ko irin su old shabel ka sa don yi wani abu ya fita amma in ka sa su waɗannan da farko ka wanke ka sa ka yi ibada to har yanzu ka yi ibada na jisa haka ko kashi ne ko fitsari ne yaro ya maka kashi a cikin tufafi kawai sai ka kyaɗe kashin sai ka ɗauka ka tsoma cikin ruwan sabulu ka wanke ka ga yi kyau ya yi haske har yana ƙanshi to wannan tufafi kai sallah da su ka yi sallah da tufafi mai najasa ko mace shirye ya taɓa gurin kawai sai ta sa cikin sabulu shi ma ta wanke to ta yi sallah da kaya mai najasa to idan mutum ya tuna kaya sa cikin sabulu me ya kamata yi yanzu kuma sai ka nemo ruwa mai karau sai ka sa ka wanke ka daure kuma da niyya za ka wanke wannan najasa shi kenan ina ba ta fahimta can kuma ko ka sa inda ka sa ruwa gare ko ka sa sabulu ko ba sa sabulu ba najasa ta fita amma sai dai kawai ka je tunda ba sabulu a je yana dan ga bayi bayi ko kuma a ga alamar to amma a shari'ance tufafi ne mai tsarki kenan najasa ana kusar da ita da ruwa mai tsarki kuma wannan tambaya ta tana da muhimmanci musamman bangaren mata da yawa yaro zai musu kashi ko ya musu fitsari kawai sai a duku kayan gaba kire sai a dunkula su a cikin ruwan sabulu a wanke a shanya ki dauki zanen kiki wanke ki shanya to har yanzu wannan tufafi yana da nesa ko kuma tufafi zanen ki jini ya taba sa sa'an kawai yake dauko maimakon ki wanke sa ruwa ki wanke wurin da ruwan garau baki ba kawai yake dauka ke sa cikin sabulu to har yanzu wannan tufafi yana da nisa ma'ana mutum ya yi sallah da tufafi mai najasa ko kai ma haka mai gida in zasu maka wanke a doko a zoma a sai an tabbatar an wanke da ruwa ita najasa a musulunci da ruwa garau ake hundata ba ruwanta da wannan tashi da zata bari wannan masu Allah ce don ya bar maka a asar bai komi aisha ba hadisun da ta faɗa aisha Allah ƙara mata yarda ina ba ta fahimta kenan tambayar ta tana da muhimmanci to sai ce mi a duhunin auzuwalin najasati ko wa ma gayyaratuhun najasatu fa laysa bi dahirin wala mudahirin yace kuma duk abin da najasa ne ta canza shi ruwan da najasa ta canza shi ne najasa kamar su kashi su fitsari su jini da sauransu to ruwan da najasa ta shiga shi to wannan ruwa kwata-kwata ba mai tsarki ba ne ba kuma baya tsarkakewa ina ba ta auna fahimta wa qalilul ma'i yunajjisuhu qalilun najasati wa in lam tughayyiruhu ruwa dan kadan sai najasa kadan ta shiga a cikin sa shi ne kalilin ma'i ruwa kaɗan yunajisuhu kalilin najasa najasa alkaɗan ta najasantar da shi gaba ke da kawai a zuwan da shi kwata-kwata wa in lamtu gayyarhu ko da ba ta canza ba ta juya shi gaba ke da ma'ana ba ta sa shi ba aka ga gashi nan majority najasa ne oh in dai kawai najasa kaɗan ta shiga ka ɗauko ruwanka a ɗan huta sai najasa fitsari kaɗan ya zo su ba ko kashi ya dasu ko da bai gauraya ba wannan shigar ya na jansa da shiga baki ɗaya ya kasar da ruwan ga baki ɗaya ta wanke butar kuma a sake su ruwan ruwa mai kyau ina ba damar da waƙillatil ma'i ma'a ihikamil gasali sunnatun to a wajen wanke na jasa arwalla wanka na ibada a ko na jasa ce ta tarba kayan ka zaka wanke to ana so a sa ruwa kaɗan ma'ana ba a san ɓarnar ruwa wajen alwala ko wajen wanka dan mutum yana da famfo na tsatsaha na sama ba su mutum ya bude sha kawai ta barnar ruwa a'a in ma zaka yi to bude dan kadan kadan in famfo ne zaka yi arwala shi ma ba su mutum ya bude a'a dan kadan in san samu ne ma mutum ya dauka a buta dan kadan ba a san barnar ruwa a wajen ibada to shine anan malacin waqillatul ma'i ana son karanta ruwa ma'a ihkamil gasali kuma kare da kyautata wankewa ihkam nan wankewa dalibai kudi ba ihkama idan kaga da kasara to ana nufin kyautatawa amma idan ka dauke kasara ka mera ta sama fa ya zama mi a hakam kuma ya zama hukunce hukunce kun ga larabci kenan ku lura inda kasara ne ihkam kyautatawa kyautata abu in kuma da fataha ne a hakam kuma ya zama hukunce hukunce kun ga kawai wannan wasali ya canza ma'ana shi sun ya larabci an a hankali wani dugo ne kawai sai canza ma'ana kaga yanzu a nan kan wasali wasalin kasa da wasalin sama kawai ya canza ma'anar gaba gida da ka ce waƙillatul ma'i ma al'ahkam to an san baka san me kake nema ne kenan waƙillatul ma'i ma ihkam tare da kyautatawa in ga zo da fata a hakam to wajen hukunce hukunce ne sunnatin to yin haka sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba da mutum ya yi arwala da ruwa ɗan kaɗan da ya wanka da ruwa ɗan kaɗan kuma ya tsaya ya yi su da kyau arwalai da inganta ta wankan ya inganta shi to in kai har kayi sunna ya fi mutumin da ya kwaso ruwa da yawa ya zo fata fata fata fata fata da ya barna ta duk arwala ta yi amma sai dai mike kafi shi lada domin kai na farko kana da ladan sunna na biyu kuma kayi economic ruwa shi kuma kaga ya yi musulunci wasarfu minhu guluwun wa bid'atun to kun ya ƙara mana bayani barna shine saraf barnar ruwa a wajen arwalla ko barnar ruwa a wajen wanka guluwun shishige ne wa bid'atun kuma bid'a ne kai bid'a duk wanda yake barnar ruwa a wajen wanka ko barnar ruwa a wajen arwalla to yayi bid'a ya zama dan bid'a kuma yayi barna yayi shishi ya fice gona da iyaka وقد تودع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن الردل وثلث abin da ya sanya muka ce ku tsaya a yi arwalla da ruwa ɗan kaɗan kuma a kyautata kuma yin haka sunna ne ya ce domin hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi arwalla da muddu muddin nabi ne wanda da muka sani asalin muddin nabi kuma kamar shine cikin hannu haka na babban mutum a ciko shi ne mutu to irin wannan mutu na biyu da ka sani to da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke arwala kuma arwala mai kyau to duk wanda ya koyi haka to kaga yayi yayi koyi ya samu ladan sunna mutun yace ho wazanin ridil akwai wani ma'awuni ridili na can kasashen lasu larabawa to ridili ne ne da sulusi da yankar wata ɗahara bisa'in wa huwa arba'atu amdadin bi muddihi alaihi salatu wassalam kuma a wajen wanka shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wanka da sa'i guda me sa'i yace wa huwa arba'atu amdad shine mudu guda hudu can arwala da mudu daya to yanzu wajen wanka sai ka samu mudu daya mudu biyu uku hudu in ka hada to da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke wankan janaba wanka na ibada to kaga idan mutum yayi haka to shi ma yayi sunna yayi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace bi muddihi alaihi salatu wassalam da irin muddin manzo Allah bai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi an ji wannan yace to mala yace na gaba wa daharatu buqati lis salati wajibatu tsarkake gurin da mutum zai ibada wajibi ne ba shawara mace ba a tilas ne namiji ko mace a gida ko a waje ko a masallaci wajibi ne mu tsarkake gurin ibada ba a ko'ina ake ibada ba ba a yi ibada a guri mai najasa gurin da ka tabbatar akwai najasa to ba a yi ibada in ku ka yi ibada a guri mai najasa da gangan to wannan ibada ba su ita ka tashi a ba'an mansura shi ne ce wata hartul buka'a ma'ana tsarkake gurin ibada shi ne albuqa wajibatun wajibi ne wa kazalika daharatu saubi hakanan tsarkake tufafin da zaka yi ibada shi ma wajibi ne kenan wajibi ne mutum ya tabbatar tufafinsa mai tsarki ne wajibi ne ki tabbatar tufafinki mai tsarki ne kada wani abu na najasa ya taba shi kin sa sabulu kin wanke amma baka sa ruwa gare ba to gashi da haske yana kanshi har da abase to amma najasa ne a musulunci a shirance ga kaya abase da karan fase har da turare amma mi najasa ta taba shi sai ka sa sabulu ka wanke najasa ta taba shi kika sa sabulu kika wanke duk kanshinsa da haskensa da komi to yanzu ke sallah kin sallah da tufafi mai najasa ashe kuka shari'a sabanin hankali ko sarrai na adam a haidar tsari musulunci amma kashi baya da haske ba guga amma najasa ta taba sai ka ɗauki ruwa garau ka wanke ka wanke ka murza ka shanya ya bushe har ana ganin abin tashi tashi injini ne to wannan bai cutarwa kayi yadda shari'a take yanzu duk wanda yansa duk wanda rashin hasken shi to mai tsarki ne kenan yanzu wannan bambancin dauda wacce ita ba najasa bace ba a'a wannan ita ce asalin najasa mai hana ibada sai dai kuma amma kuma ana son musulmi ya zama mai tsaftar ka baki da ta ko ina kenan ka tsarkake kaya suna haske ga su agoge kuma sa'annan ba su da najasa hakan yafi ya ce inna zalika fihi ma wajibul wujubul bara'id yin haka ya ce wajibi ne wajabci kuma na farali da tilas ba shawar ka ake nema ba a'a haka Allah yake so ko ki uriya ko bari eh ko yanzu kuma Allah yi ba ko kai da mai tsarki ko kuma ka je ka yi da mai najasa to Allah baya so ka yi da mai tsarki Allah ya karba ko kuma ka yi da mai najasa kuma Allah ya shafar maka da kanka baya so ba a nemi ba babu zancen lungusa sai ana wakila wujubu sunnanil muakkada wasu malamai suka ce a'a wajabci ne na sunna mai karfi ba wajabci ne na sunna mai farali ba oho dai in ma duka menene ne wajibi ne sai kai in baka yi ba to ba ibada wa yunha anis salati fi ma'adinil ibli ta to ga wani karin bayani a saurara da kyau maza da mata an hana yin sallah a gurin da ake daure raƙumma makwancin raƙumma ko garken raƙumma ba a yin sallah a gurin kenan ina makiyayin raƙumma to sallah ita kama ka ba a yin sallah a garken raƙumma wa mahajjatin ɗariki da tsakiyar hanya haka shi ma shari'a ta hana kawai mutum ya zo tsakiyar hanya kabar ta sallah shi ɗaya to shari'a ta hana shi ma ba a yi wa zahar betin layin haram haka ba a yi sallah a sama ɗakin allah zai to aini ga baki ɗaya tun da na zo alƙibla to barin hau sama ma to ka hau kayi asiru to yanzu kai ne sunan ka shi allah ci wani talace alƙibla ita ce ɗakin to kai ka hau sama to yanzu ina kanuwa to kayi asiru eh kaga anan dasar mabiya ce ko ba ka ba garin gyara garin garan gatsarwa za ka riƙa ugu eh kenan garin gyara ishiya sai aka bata idan gaba da garin gwaninta ka bata wal hamam da banɗaki dush ba a yi sallah a ciki ko musamtarsa haisu layu ƙannu minhu ɗahara inda kuma ya ce malai ce kyau shi kuma ba a da nutsuwa ga baki ɗaya da tsarkinsa guri ne wannan ya shigo wannan ya shigo kusa wani babu kusan ba sai ga abu kan tsammanin kamar gurin mai tsafta ne tuni shi kuma an mushi najasa ta bushe kuma baka iya gani wal masbalati haka nan da shibshi bola ba a yi sallah a gurin wal majazarati haka da mayanka kwata a batuwar ba a yi sallah a wurin domin duk guri ne mai jini guri ne mai janisa wal makabaratul mushrikina haka nan kuma da makabarta ta mushrikai wa kana isihim da cocinsu saboda haka ba a yi sallah a makabarta hatta musulman da ta musulman da ta kiristotin duka baki ɗaya ba a yi sallah sai idan larura ta kama a ta musulman za a iya yi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zo gindin kabarin wata ya mata sallah amma haka na kawai a zo a yi masallaci a cikin makabarta bai halatta ya saba shari'a ya saba karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana isim coci kai magini ne ko lebura ne ka je kana aiki a gurin duk da cewa ma an san samu ne damu bai dace ba ma kai domin kaskanci ne to mushe wani abu uzuri ya kai ka sai sallah ta kama to ba za ka yi arwalla ba ka yi sallah a ci a sai ka bari fito ka zo ka nemi masallaci ka je ka yi sallah wannan shi ne yafi an ji wannan na gaba ya ce wa aƙallu ma yi salli fihi rajulun minan libasi yanzu kuma sai bayani mun ji ƙura'anar da ba a yin sallah yanzu kuma sai ga bayanin irin abin da zai isi mutum na tufafi na sutura a wajen ibada wajen sallah shi ne sai mala ce wa ƙallu ma yi sallifi hirajulu mafi ƙarancin abin da mutum zai iya yin sallah a cikinsa da shi minan libasi na ga tufafi a samu saugun riga satirun wadda ke mai sutura mana mai suturcewa ba riga mai tona asiri ba ba matsatsiyar riga ba wadda ka sa ta kuma ta bayyana ta komi ne musamman ma ga mace to me da mu ake karewa to kaga anan shi sun ya musu Allah ke cewa a ƙarshen zamani za a zo wani zamani yace wasu sun fi yan wuta yace wasu mata yan wuta bai gansu ba kuma yana neman tsarin Allah ma kai gansu amma za su zo yace yan wuta ne bayan wutan ma ya ce ba za su ji ƙanshin aljanna ba alhali ita kuma ƙanshin aljanna ana jin ta daga tsawon shekara kusan saba'in za a dinga jin ƙanshin ta to su ƙanshin ma ba za su yi ba baranta na shiga kaga wanda yake jin ƙanshin abu ba mamaki alama zai samu abu ko zai isa ga abu ko ba haka ba to saboda haka su ƙanshin ma ba za su yi ba ya ce to wasu mata ne kasiyatun ariyatun za su zo a ƙarshen zamani ya ce suna da tufafi amma tsirara suke ma'ilatin mumilatin karkatattu ne kuma masu karkatarwa ra'asu hunna ka asimantul bukhut kan nan kai ka ce tozan raƙumi ne manzala sai da dama da sai gane cutu waɗannan mutane karkatattu ba za su shiga aljanna ba kuma ba za su shiga cikin aljanna ba tuni manzo Allah ya gani kaga bai gansu ba amma mu yanzu ba mun gansu sai ga mace da riga amma mi duk abin da ake so da rigar ta boye da ta boye mata fitar da sharfin komi duk abin rigar da ya dan mai mata a jiki komi ko da tudu da ko ina an gan shi to mi amfanin sa ita kuma da masa tana ci to ta fito da ita ma haramun ne to wanda kuma a ce za ta yi ibada gaban ubangiji shi sun yaki cewa saubun satiru ko kuma a'a ga tufafi ne amma shararar transparent da buli-buli da komi da ana gani to biya amfaninsa an yi shi don ado suka ɗauki wani leshin-leshin da ake sanya biya amfaninsa kuma haka a zura masa kuɗi kuma mutum ya ce su ma iyalinsa ya zo kawo to biya aka bar maka duk komi haɗa oyansu ba shaidan ba ƙarar mugun ba ba ne ba kuma zai ta tsada ko kuma a karfi babi gashi na shale-shale transfara komi ana gani lalata yanzu har hijabin ma ya sanya duk abin da aka sa a ciki ana gani har kalar ba wa ba kuma sunan a tufafi to wannan tufafi bai halatta mace ta fita da shi kai kuma bai halatta ta yi ibada an yi ibada ma to ki sani kin yi ibada tsirara shi ne ke saubun satirun mindiri'in aurida'in a'a tufafin da ake so irin wannan gashi ka ba kakanka dirin gwado mai cikakken saƙa a yi riga da shi kuma a sake shi a buɗe ba ka gane komi ba za ka san ba siririya ce mai rama ce ƙarai ce take ya gaban yake ya bayan yake babu tufafi a zuba har ƙasa sa'annan kuma ga kauri to haka ma namiji shi ma ana son tufafi mai kauri sa'annan kuma shi ma a buɗe kenan yau da samarin da 'yan matan duk kayan da suke sun yawon kayan matsatsu sun saba wa karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan saboda haka samari da 'yan mata ku ji tsoron allah ku sani haɗuwarku da mahalicinku kuma wa'azi kun ji shi ba ka da hujjar zan wa allah subhanahu wa ta'ala kuma kiyama kuma sai allah ya ce da ka ma yalbisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ana na ana ruta rana kaza ka fita da kaya to lalacewa mata kai sirkule wando ake yi ma kuna ga kamar ado ne kamar abin burgewa ne to hallaka kanka ne kake da wai ka shirya duk suna nan mala'iku da suke tare da kai sun rubuta kin fita tsiraran nan ki shirya duk mala'iku sun rubuta sun hajji ma yalbisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wannan mala'iku suna rubutawa wani rana kaza ya fita da tufafi matsatsu har ya saki wando a ƙasa gashi gashi gashi a rubuta an jira ya tuba bai tuba ba ma an jira ta wani ta fita da kaya matsatsu da wani dan gele da wani kaya sharara a ko kuma da wani leshe wanda yake mai hudu da gasu nan da sauransu duka sun rubuta an jira ba ka tuba ba kuma ba an rubuta za a je gaban Allah subhanahu wata'ala kuma za a karanta ma mutum a ba mutum karanta a ba mutum da kanshi a ce ikra a kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba kada kanka zaka ma hisabka ba zaka musanta ba ka sani rana kaza ana baci kaza ka ga matsatsin da ka da kasa kaya ya gabu rana ka sa kin sa babu iri kaza gale kaza da sauransu kuma bayan kin sani haramun ne amma ka ce a wai a cancare a cancare daga duniya sai kaduna to an bar duniya kuma yanzu an je lahira ba a je kadunar ba a yi daɗin lahira tsaurin zuwa yau da gobe kai ta ba Allah shekar ta kanamin salin ɗan da na lokaci guda lokacin Allah zai karbe ka sani ba kuma tuwo ba hannun ka bace ba kai kana a abari sai mun girma a sai mun aure a sai mun nan kaza to kafin nan kawai baka sani kwaf sai a tafi da ka duk shi abin da shirin yake rudan ɗan mata da samariyar shi haka mai muna ganin yanzu mutuwar bata zo ba a yi suka matsayina na matashi ba sa su zo ta roke ni ba sai na yi aure na yi fafa na yi kaza kaza da sauransu samari nawa suka tafi kafin ka ƴan mata nawa suka tafi ba su shirya ba saboda haka mu gyara ɗan uwa wallahi lahirar na akwai lokaci da ke ubangiji ya ga duk dabarar ka ta hikima ka duk wayanka allah ya gama da mu Allah ya yi wani hanya guda ɗaya inna rabbaka da bil misal kofa guda ce kowa sai ya fice kai ta a inda an gama da kowa ita aljannan nan ba a zuwanta ba a shigarta sai an mutu haka ita ma mutuwar wani wutar sai an mutu inda Allah kuma dole kuma mutuwar sai an yi ta kana so ba ka so duk yadda kake shin na wata rana sai an yi wa gari babu kai ka fito ka kagar goma kana ta toto sai na dawo yadda ka san wane ya ja fita ya yi ban kwana da shi bai dawo ba to haka kai ma wata rana ko kuma an kwanta da shi lafiya lau aka yi hira da shi amma da asuba kawai aka tashi babu an zo tadawa kawai aka ce shi kenan wane wane kamar da wasa to haka za ta zo to mu shirya wai wata amsa dan Allah mu kaddara ko aka ce gobe za a je kotu za a maka tambaya kaza kaza wata amsa zaka bada kaga ka shirya ko to bartana lahira gobe kiyama Allah zai tambaya kuma inda zaka like masa ba zaka ce ba ban yi ba ba zaka ce ban sani ba kenan mi kai da gangan kai ko fitsara ne ko renin Allah ne to shi shine kuma akwai ba وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد Allah ka ba mu gyara to mu gane wallahi mu gyara wannan ibadar mun yi bayani akan sallar tallan nan yanzu ita ta yi saura ita ce ta mana saura ba kawai abin da zaka bambance tsakanin arni da musulmi sallah amma an ba shi ba faɗa ma'ammi ake bambance arne da musulmi arne ya zauna kan tabin ingiya musulmai nawa suke zama in an ce gazi na arna ce to yanzu musulmai nawa suke ƙarya arne na ƙarya musulmi na ƙarya arne na damfara musulmi na damfara arne na bashi musulmi na bashi arne na zalunci musulmi na zalunci arne na tauye mudu musulmi na tauye mudu kai wata barnar ba hatta musulmin mata fita arna yanzu ka kima wani analyst da aka yi masara masara take zuwa daga gwari ta bangaren can wajen gwarawa ta fi kyau akan masara take zuwa daga wajen kasashen musulmai wanda kaɗai ka ɗauki darasi yanzu 'yan kasuwa suka faɗa 'yan masu kawo masu kayan abin abincin nan za su faɗa maka yanzu masara take fitowa da su najeriya wajen 'yan dube na nan kaga duk kasar musulmi ne za ka same ta da ciyawa da gwangwani da wane ko bisa wa ake don a cika bamu amma in kaga masara za ta fito daga can gwari wajen kwatano wajen ghana sai ka same ta a tace ras kawai ita ce tsafinta amma wannan in ka zo in zaka sheke in an samu ta arba'in to an ka shege da wuya ka samu 35 amma ci ta arnance inda ita zo in an ce maka 40 40 zaka samu to kaga ana arnan ma yafi kuma gashi Allah subhanahu wataala ce wailul lil mudaffifin hakkar ta muke yaran kama a gida mai ta ce wailul lil mudaffifin allazina idza qalu ala nas yastabun wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun Allah ce ala yazunnu ulaika annahum mabu'un shin waɗannan masu rarrabu tsammanin ta da Allah gobe kiyamar Allah zai tsaye zanga dambe ka amma ko aho wani yana da in ba ka mishi zai cikin Allah kai ka hana shi cin abinci washi yana business ya sai na waye da sauransu Allah ka shirya mu ka kya ba mu yara kuma da haka mutum zai tattara wai kuma ce je lahira ka je wa Allah da haka kai Allah ƙara mana imani Allah ƙara mana tsoron ka gani malacin wa dir'u abinda ake cima dir'u alƙamisu shi ne riga kina a samu riga sakakka ba ɗaman ma ba ta ɗaure maka gindi ka zo gaban Allah fisa bila kikan kasan fasara ce da riga a ɗaure ta matsayi maka ko ina duwawo a waje kuma ka tsaya gaban ubangijinka anya amma a haka ba zaka je gaban gwamna ba ko president aka ce to president kuna da rendezvous da police ko da president sai kai kaje karo hagula ce da Allah abokina yau akwai wannan rigar taka da kai an gwanci da ita da shaddan nan taka ba ni ta jallabiyar nan ka da hular a baka dora to amma kuma gaban Allah ne zaka zo lokacin sallah ka zo mishi da wando a dame a saki ya saki wannan duk ko ina a daddabe fi sabila bi zani ganawa kake da ubangiji wai ƙurahu an yusalliya bi saubin laisa aktafihi min hushayn haka kuma an kar'adda makaruhi ne mutum yayi sallah da riga wanda saman kafaɗa shi babu komi ina mutum ya zo zai tsaya gaban Allah da dekordal lokaci yayi isa billahi kai kanka da Allah yanzu kaje gaban gwamna da dekordal ko gaban president da debordel to kuma mahalicin rabu samawa to ubangijin president da gwamna da waye da sauransu mahalicinsu kuma shi ne zaka je mishi da debordel ka tsaya mishi zai tsalla kai mu kara wani wannan abu Allah ka shirya abu fa in fa'ala lam yu'id dan mutun yayi sallah ba a ce ya sake sallah amma dai kai kasan da wanda ya zo an da kamala ya zo ga gwamna da riga da kamala suka gaisa da kai da ka zo da wardal aka gaisa ne ya kalle ka kai kasan dai in ma ba da za a yi kasan dai ba zai wacce ce wannan lalatacce da gwamnan in ma aiki na ke wannan dosiye ka ne za a ce wani ku yi reshe ce mutumin da ya zo wani fitsararren ya zo wani bayanin haka sai ka shiga da to ka gani wa aƙalla ma ya jusu ilmar'aci ya ce mafi ƙarancin abin da zai ishi mace minan libasi na tufafi fi salati a sallah addirku alhasifu asabibu allazi yasturu zuhur qadamaiha wa khimarun tataqanna'u bihi wa tubashiru bi kaffaiha al-ardu fi sujud misal ar-rajul mafi ƙaranci in mace tana so Allah karɓi sallanta he ta sa tufafi ta samu riga addirku riga tsohuwa alhasifu mai kauri asabihu mai cikakken saka allazi yasturu zuhur kadamiya wanda zai tarbi har diga diganta ashe kun ga mace to kun ga dai a masahabu ta malikiya dai ashe ba ɗan yi suka faɗa ba inda kina son sallar ki ta karbu sai kafafuwan ki diddigan ki a sun usulbu duk wanda ta yi sallah diddigan ta a waje to kun shi dai ba mu ka faɗa ba malam ma mai a fiqhun ma na mazhab malikiya barantana kuma hadisi da mai ce wal maratu kulluha auratun ma adal wajhi wal kaffaini ko ina mace al'aura ce banda fuskar tafin hannu nan ne kadai za ta iya bari tafin hannunta da fuskarta a sallah kafa in tabar mace tabar ta a fili to tabar al'aura kenan ku gyara ma iyalanku sallah kenan sun samu ne zata yi sallah ta sa safa in kuma ba haka ba ta saki zanen ya rufe har ƙasa wanda in ta duka ma kuma yana rufe wannan shi ne mafi karanci amma mace ta yi sallah ƙaba ta a waje to kunshi a malikiyar maton ba mun ce yan malikiya ne to mun ji malikiya ta mu wa khimarun tataqannau bi bayan haka kuma ta samu mayafi hijab kenan wanda ta kana ta lullubu da shi wa tubashir bi kabai al'adat kuma ta rubu kasa da tafukanta fi sujuda a wajen sujada mislar rajul kamar yadda namiji yake sujada haka ita ma mace za ta yi sujada yadda masu Allah ya karanta ka ajiye hannayenka a daidai da kafaɗaka ko daidai kunnuwanka ya suna kallon alƙibla kuma mutum ya miƙe bayansa wallahi wani abu guda kun ga sallan nan Allah idan mutum yana yin kamar yadda masu Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ta ishe ka duk wani gudu da wani waye IPS da waye da Allah je kanka sallah ba yadda Allah tsara ta ba komai da cikakkiyar motsa jiki ne ga ibada ga kuma lafiya in dai har matsalar sallar ce muke yadda muka alashe mafu mutum ya takure ya kudin ne da duk dole sai muke jinju amma wallahi ka ne yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ajiye hannunsa da yanka fada ya bude hatafayensa ya miƙe bayansa wallahi ka dinga ke kan gaza ka dinga shi wallahi ba ɗaya bane bayan ka ne in bayan yana miƙewa kuma ga al'ada sa'annan ko wajen ajiye hannu ka ga bambanci da wanda zai ajiye a ciki da wanda zai ajiye a kan ƙirshe inda masu Allah ce zaka akwai bambanci kai kan da zaka yi santar wani abubuwa kuma haka sallar da zaka yi ta da nutsuwa Allahu akbar ka tsaya ka yi ta sami ga wannan ka dago da sallar da zamu je fab fab fab fab fab zaka ba ne bace ba ga lada ga nutsuwa ga karin lafiya mutum ya jaraba kai koyi kamar yadda manzo Allah ya sallu kamar rajum ne salli ba mutum ya dinga dunkulewa ba a mutum ya dinga buda wanda idan manzo Allah ya ce in yayi sujada dan akuya ko ɗan karamar dabba sai ta huce ta tsakanin kamatarsa bayan shi kuma sai ya miƙe to in kadi ba shi ko kolan bayar ta ibrahim amma wani kamar wani resuwar ne akwai hikima da Allah subhanahu wa ta'ala idan yana shayuwa to akwai kuma wasu hanyoyin jini da suke buduwa duk sanadari su shiga to amma ka takure kullum a takure suke dole sai ka dinga samun matsala kullum mutum ya gafa ba da ciwon baya Allah ka dai fike mu wallahi a cikin ibada akwai hikima akwai lada ga balala ga kuma Allah ta fike mu to kuka duk ba wani abu sai muna karatu muna gyara dan kankanin awa guda tsakanin magarba mun samu lada abu amma ya muje mu ta hirar banza bi da sauransu dan mu tabata lokaci ba lada kuma ma karshen ta ma muje kwaso zulubi an yi da wani an yi wani ko kuma ana hira banza no Ronaldo ya fi Ronaldinho kudi wancan ya fi wancan tsada da sauransu a cikin banza ba ba ka san sahabban manzo Allah ba ma ka san sunayen kwallo to wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to Allah sa mu sai jazakallahu busabi masu rubutu ba su dace ba ma'ana da na bayani akan irin masu sallah da tufafi masu hutuna ko wani zane-zane duk bai dace ba mutum ya shigo masallaci da su kuma sa'an nan ba haka ɗauke ba wani hankali hadisi yana nan manzo Allah sallallahu Aisha alabulan ɗakin da ne ta sa wannan labulan da aduna manzo Allah ce amini ki cire shi domin ya shagaltar da ni to wannan kai kuma ka zo ma mutane da wata riga da wani katon an nema wani hoto da sauransu wanda ba su dace ba ma ka shigo masallaci da su ko kuma su zo da wasu rubutu rubutu daga shagaltar da wani yana karantawa ka ɗauki laifi ka yi laifi kuma ka ɗauki hakkin wani ana son riga in ma za ka sa to yanzu ka zo sallah ko wata wadda ba ku bi ka rufe in ka gama kuma ta rike da kai shi nan ka Allah ka ba mu ikon gyara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh